wannan bawan Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ƙara malin lafiya da nisan kwana ya ce Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa a yana yawan yi mata sadaka yana mata askar da niyyar Allah ya kai mata ladan to amma fa shi baya yi wa kansa sai dai ita ya ce saboda ta masa abubuwa masu yawa a rayuwarsa ya ce to shi ma yana da lada a cikin sadakar da askar din da yake yi mata kuma ya ci gaba ko kuma ya rika yi wa kansa ya ce ga sadaka nan saboda Allah ta naira dubu daya ya ba wa masallaci a yi masa addu'a da shi da ita Allah saka maka da alkhairi sadakar da ka bayar kuskurenka kuma Allah ya fi ma ana yi wa iyaye addu'a a roƙon musu Allah tabaraka wa ta'ala a kan rayuwar da suka yi kuma a roƙa musu Allah ya ba su rahama da jin kai wannan ba laifi amma ba a yi wa mahaifi ko mahaifiya azkar ba a yi ba a yi mata sallah ba a yi mata azumi sai dai in wanda ake binta na dole ko ake bin shi amma mutum ya zauna ya yi azkar ya ce wannan na mamansa ne a kamar yadda ba za ka yi ta sallah wa wani ba to ba za ka yi azkar wa wani ba sai dai idan ka yi azkar ɗin ka gama ka ɗaga hannu ka yi musu addu'a dama abin da zai amfane su wannan addu'a ɗin da kuma yi musu sadaka jariya ka gina mata masallaci ka sai mata butoci a masallaci ka gina mata makaranta ka ce Allah kai mata lada wannan shine ake yi ko uwa ko uba da ka sai kai kwari ka gyara da zaka wayi gari ibadar da aka ce kai ka rinka yi ba ka yi Allah ƙara maka son mahaifiyarka Allah ƙara maka son addini amma ka yi kuskure kar ka manta Allah bai zai kama ka ba idan baka yi mata askar din ba amma kai din Allah zai kama kai kona ka in kai baka yi askar din ba ba sani ko kuna fahimta to da Allah ya kamata yan uwa su fahimta su kuma gane Allah gane da gashi akwatin masallaci wannan yace da Allah yana neman a taimaka mashi da addu'a daga bakin yan uwa yace jiya barayi suka shiga masa gida suka masa shegen duka da shi da matarsa kuma har ma sai da suka yi wa matarsa faɗi kuma suka sace masa mota na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sauki wannan bala'i ko Allah sauki wannan wani irin shi imani ne wannan ku daki mutum ku daki iyalinsa ku yi wa matarsa faɗi a gabansa kuma ku ɓace masa mota ku tafi waɗannan wani irin tsinannun mutane ne marasa albarka Allah ka tozarta su Allah ka wulakanta su Allah ka sa ƙarshen sata su kenan Allah motan nan ka sa ta zama bala'i a gare su Allah ka sa ta zama masifa a gare su kai kuma mutuncin iyalinka da suka taba Allah Allah kare maka mutuncinta kai maza ka kai ta asibiti a duba lafiyarta likitoci suna da abubuwan da za su yi mata lalle da wurwuri sannan kuma ka ci gaba da haƙuri ya ubangiji motar da suka kwace masa Allah ka ninka masa Allah ka ninka masa irin waɗannan tsinannun mutane marasa albarka Allah ka mana maganin su a cikin Allah ka mana maganin su shi yasa mutane ya kamata ku rinka sayan bindiga kuna ajewa a gidajen ku wallahi saboda kare kai ko a gwamnatance ai ba haram bane ku samu makami bai kamata mutum ya gina gida yana da babban gida yana ga za a iya abin da muka samu makami ba mu ne nan muke a nan arewa muke a cikin a cikin duhu hakan mu akwai sai mutum ya gida gidan miliyan 100 bai da bindiga a gidan ka samu bindigar ka lafiyayya duk wanda ya zo ka tashe shi daga aiki kurin kwarai kuwa ai ba laifi ba ne ana ba da bindigar nan da lasisi ka je ka nema kudinka kana da kudin da za ka je ka nemi bindiga da lasisi a baka a koya maka yadda ake harba ta ka ajiye ta a gefen katifarka don me zan zo in tara kudin da ya kai ga wani zai shiga gidana har ya karbi mota ban tana da abin da zan kare kaina ba ƙauyanci ne tunda ana rayuwa da mutanen banza da wani ya zo ya ci mutuncin ka ai wanda ka kare darajar ka wani ya dauke ni a mota haka wata rana muna dan zagayawa sai naga yana gyara wani abu a gefe nace kai wannan ba yace a wannan ai ba ma tafiya haka malam kayan aiki yace wannan motar ai ba zan hauta a garin nan haka kawai ba yi yace ka ganta da lasin ɗinta da komai kuma a aune take yanzu da naji kayya kayya zan fitan kare kaina ne kuskuren da masu kudinmu da masu halinmu suke gwamnati ta ba da dama ka je ka sayi bindiga ka yi mata lasin laifin rike bindiga ba lasin ka je ka yi ka ba su kudi su baka saboda dukiyar da ka tara duk wanda ya shigo maka gida ka seta ka zubar da shi gobe ba zai dawo ba amma nan wulakancin da me kama yanzu duk kudu idan ka je duk a najeriya muke amma galibin su duk wanda yake da dan dama-dama yana da makamin shi mu sai ka zo gidan mutum adda mai kyau babu wukar kirki wuka wuka irin ta gasa nan ana sai da ita ma baka da ita ka ajiye wuka ma sai da lasin ne ka ajiye kayarka a gefen mayafinka da barwanka gefen katif karkashin gadonka da kajiya kai karas karas ka fitar da ita wallahi ba daidai bane kuna barin yan wulakanci suna zuwa gidajen ku suna muku wulakanci wani ɗalibi na ya burge ne yake gaya mu yake cewa ya ce ai sun zo min gidana suka kaza kaza ya ce sun aiko za su zo su abin nan ya ce kuɗin nan da na sha wahala na tara su ku zo ku karɓe su haka kawai a banza ya ce to bismillah Allah ya kawo ku ya ce kowa ban gaya ba dpo dai na gaya masa shi kuma bai turo mutane ba ya ce malam na auna kayata na yi mata awo sosai ya ce na ce wa iyalina in kwana na ya kare yau shi kenan in kuma ina nan rayu zan yi jihadi zan yi aiki yau ya ce wallahi haka ya sauna ya ce karfe biyu sai ga sun zo ya gyara ya ce ya fara aike tukunna tararau ya ce gai wallahi ya ce sai da suka yi awa guda suna barin wuta ya ce suka gani ba kan wallasa wani ne Allah sawai na tausaya wannan mutumi bai daɗi ba kuma su ma jami'an tsaron suna faɗa ai kowa ya kokari ya dan kare kansa ba za ka shi kwanta ne kana jiran wani dan sanda shi dan sanda baya tsoron bindiga ne tunda ka tara kuɗi to ka nemi abin da zaka kare kuɗinka kurin in ku ba za ka yi baka kwanta su su wulakanta ka a gaban yayanka mutuwa kuma kwaya ɗaya ce ita ɗaya ce ba biyu ba ce ɗaya ce wannan ya ce Allah ƙara malar lafiya da imani a taimaka mana da addu'a surka ta Allah ya mata rasuwa Allah ya ji kanta Allah gafarta mata ya ce yana neman addu'a a shi pensioniya ne Allah ya baka yadda za ka yi ai mu ma yanzu duk mun zama 'yan pension ai gaba ɗaya inda a wannan ƙasa ne akwai dan uwa ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci mai albarka malam shafi'u alasan shi ma satin nan yayansa uwa ɗaya uba ɗaya allah ya masa rasuwa irin mautul fuja da ya masa addu'a allah ya gafarta masa allah ya ji kansa allah sa ya huta menene hukuncin yin basmala a fatiha ko a sura dan ai basmala akwai ta a kowace sura kowace sura in banda suratul bara'a ita ce bata da basmala da haka kowace sura za a karanta ta ana basmala malamai ne suka yi sabanin shin za a bayyana ta a sallah ko ba za a bayyana ba da yawa suka ce ba za a bayyana ba shine kake jin liman yana karanta fatiha ba bismillah amma akwai a zuciya ba wata fatiyar da liman zai yi ta bai ce bismillah ba kuma duk surar da zaka shiga to sai ka yi bismillah shi yasa ake cewa walad dallin amin to sai a shiga sura shine baka ji to wasu suna bayyana bismillah idan ka je karshen sura za ka shiga wata sura don kada wasu su ɗauka duk sura ɗaya ne sai ake bismillah ake rabawa da haka kowace sura akwai bismillah a ciki sai dai ba sai an bayyana ta ba ba buƙatar a bayyana ta menene ya fi dacewa idan mutum ya dago daga ruku'i ya rungumi hannunsa ko kuma ya saki hannunsa akwai saɓanin malamai da yawa akan wannan kuma lokacin da zai bari mai bayani ba amma dai duk wanda kai yayi kuma malamai duk sun faɗa wasu sun ce a sauke hannu ko sun ci a runguwa asalin idan mutum yana sallah kam hannunsa a ina yake in yana tsaye in kana tsaye hannunka ina ke in kana tsaye a kirji ko suka ce to wanda ya dago daga ruku'i a tsugune yake a sunku yake a me yake to sai hannunsa ya koma kan kirjinsa kun ji wannan wannan na baku simple abu ne da za ku iya gane bambanci suka ce kawai annabi an gaya mana in dai a tsaye yake hannunsa a girjinsa yake da haka wanda ya dago da garkuwi ba a tsaye yake ba to hannunsa ya koma kirjinsa ɗaya kenan wasu suka ce a'a su kuma ra'ayi na biyu suka ce a'a wannan fa ba tsayuwa ba ne sunansa arraf'u min ruku'i dagowa daga ruku'i to tun da a ruku'i in kai ruku'i hannunka ba kirjin kai ke ba to in ka dago daga ruku'i ma ka saki hannunka suka ce ah yaya za ka ce yaya za ku ce wani arrafu min ruku'u suka ce to in in tsayuwa ne me yasa ba karanta fatiha ba kaji in tsayuwa ne me yasa ba karanta sura ba dan haka ba za a dora hannu a kirji ba saki za a yi suka yi ta bugawa kowa ya ta kawo hujjoji dalilai da yawa ba sai mun kawo yanzu ba lokaci bai zai bari ba da haka dai duka dai kowanne malamai sun faɗa Allah musan hawa ina neman addu'ar ka da ta yan uwa gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu amin ina neman ƙarin bayani akan risinawa da ake yi yayin da za a yi gaisuwa sun kuyawa da ake yi da kuma tashi da ake idan wani ya zo sai ka ga an tashi duka haram ne bai halatta ba haramun ne bai halatta ba da haka duk wanda za a gaishe shi a miƙa masa hannu a gaisa amma mutum za a gaishe shi a barka da yamma a naɗe duk haram ne la ya juz ko kuma yanzu muna zaune a nan sai wani ya zo duk sai mu tashi mu miƙe la ya juz bai halatta ba Allah ya mana afuwa malam ina da tambaya ita ce mutum ne ya saki matarsa sai daga baya ya dawo da ita kafin ta yi idda sai ta ce ba za ta dawo ba sai shi kuma ya ce in dai ba za ta dawo ba sai ta biya shi abin da ya kashe kuma ta ce ta amince har ma ta biya shi din kuma ya karba ya rige wai sannan daga baya kuma ya dawo ya ce shi fa bai fayar da ba shi fa matarsa yake so kawai ƙarya yake ƙarya yake yi ya kamata alƙalima ya same shi zane shi da tsumagiya tukunni ai kana karban kudi an gama da kai duk wanda duk wanda matarsa ta ɗauki kudi ta bashi a maimakon aurensa ko sadakinsa ko wahalar da ya yi ta ce ba na son ka ba na so ka karɓi wannan sai ya karɓa ya rike shi kenan kul'iya tabbata ba aure tsakaninsu automatically ba sai ya sake ta ba ma ai ta gama da kai tunda ta tattaro maka ka karba ai ba matar ka bane ke kuma ki fita kurin ki je ki auren ki in kin yi istibra'i ko kin yi idda akwai sabanin malamai mai yawa dangane da hul'i raji'i za a dawo ko ba za a dawo sun ce bara a dawo ba ko sun ce a'a an yi ya danganta ga niyyar wani irin hul'i aka yi amma dai galiban idan mutum ya dauki wani abu ya ba wa matarsa a matsayin sun rabu shi kenan an rabu babu aure kuma gaba ɗaya zance ya gare amma mutum ya dawo ya ce a shi matarsa yake so a ƙarya kake yi ai ka kashi kanka ai da haka babu wannan zance kuma ku rinka kula ana samun kuskure yanzu je an mun wata fatawa ita ma wata mata aka aurar da ita mijin ya aure ta suna tare wani abu ya shiga tsakani sai ya ce ya sake ta bayan ya sake ta sai kuma ya ce ya dawo da ita sai ta ce to ba za ta dawo ba sai ya kama mata wani gida sai ce shi kuma bai kama wani gida ba yana da gidansu ba zai je kama gidan haya ba ta ce to ba za ta dawo ba sai ya ce to karki dawo ni dai kina matsayin matata kawai sai ta je ta yi aure da ta yi auren ma har ta yi ciki har ta yi cikin ma har ta haifi jariri to shine wai yanzu a lokacin aka san akwai malamin da za a zo a mai fatawa Allah ya so ba da matar aka zo ba da sai na Allah ya so wato ni mamakin da mutane suke bani lokacin da za ku yi tsayar da za ku yi me za ba ku tambayi malamai ba wai yanzu wai ya za a yi kuma shi mijin abin mamaki na ce shi yana ina har ya bari har ta ɗaura aure har ta yi ciki har ta haifi da har yaron yana rarrafe ba wai yanzu sai ya kai ƙara wai matarsa matarsa shi kuma wancan shi ma yana da matarsa wai ma'anar matarsa ne ita kaɗai ana kukawa a kanta wai me hukunci na ce ai babu auren wannan aure na biyun babu shi aure ne akan aure hukula mata duk matar da mijinta ya sake ta bata gama idda ba ya ce na dawo da ke kin dawo a dole ya rage gare ki kiki ku koma gidansa amma fa da aurensa a kanki sai ku je wajen alkali shine yake da raba gardama ya iya kashe auren ko ya sa mijin ya baki takarda ya sallame ki amma matukar kika hau dokin zuciya ba zan koma ba iyayen ma suka ce ba zan koma ba shi kuma ya ce ai na riga na mai da ke to wallahi kin mai da ai shi yasa dama aka ce ai iddan nan jini uku ai in ya miki illa kafin ki gama jinin nan ya ce ya dawo da ke ya gama da ke da haka ya kamata kula kuma bai halatta ki je ki aure ba ki kula amma ana kwama cala da yawa akan wannan al'amari Allah ganar da su Allah ganar da mu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم